إلى محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتف وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاج إلى يوم الدين ‘yan uwa masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu yadda aka faɗa a ba cewa zaman da ake ko aka fara na wannan dare wato daren alhamis na baharul muhit cewa ana hangen ya kamata a shigar da wani littafin na nahau wanda yake daga ƙasa ƙasa kuma aka ɗauko ƙadarun nada amma shi ɗin awaki wanda ƙadarun nada littafi ne mashuri a duniyar musulunci aƙalla in kace bincikawa za ka yi a littattafan da suke tarihin littattafai da masu yin littattafan za ka ga kusan mutum ɗari wanda suka waƙe shi suka mai da shi waƙe wanda alhamdulillahi a cikinsu akwai yan tijjaniya wanda abu ne sananne yan tijjaniya duk ɓangare na ilimi sun ba da gudunmowa shi yasa kuma a nan muke ganin cewa bara a ɗauko ɗaya daga cikin na yan tijjaniya ko biyu daga cikin na yan tijjaniya don a sa a gaba wanda dukkaninsu dai sun waƙe ƙadarun nada ne akwai ɗaya mutumin murtaniya wanda jikan maulana ne shehu muhammad al-hafiz ɗaya daga cikin almajiran shehu tijjani gaggan shi almajiran shehu tijjani jikansa ne ya wake kadarun nada kuma ya masa sharhi yadda za mu ji sannan akwai wani mutumin kasar gombe kenan za a ci jihar gombe wato garin na faɗa wanda shi ma ya wake littafin nan na kadarun nada akwai dai daban-daban malaman da suka wake shi to insha Allah ta'ala a wannan zaman wanda da can yanda ake zaman sai an yi sallar isha ne ake karatu to amma wannan tsakanin zuwa sallar isha aka ce to sai a sa karatun kadarun nadadin kadarun nadadin littafi ne mashhuri a duniyar musulmi wanda malamin nan babba ibn hisham al-ansari ya yi shi ibn hisham al-ansari an haife shi hijira ta ɗari bakwai da wani abu wato ɗari bakwai da shida ɗari bakwai da takwas ɗari bakwai da takwas yewa fati ɗari bakwai da sittin da ɗaya shi yasa gaba ɗaya a duniya ma rayuwar da ya shekaru hamsin da uku ne bai daɗe a duniya ba wato ɗari bakwai da takwas aka haife shi bayan wafatin ibn mai alfiya kenan ibn malik mai alfiya da shekaru talatin da shida da shekaru talatin da shida aka haifi shi ibn shamil ansari mai littattafai daban-daban wanda ɗaya daga cikin su shine wannan ƙarfin da akwai littafin babba wanda duk ya fi shuhura ma shine bugunin labib wanda ake cewa ai ya wadatar ya amsa sunan nasa ya amsa sunan nasa shi ƙarfin na da yana cikin littattafan da an daɗe ana amfani da su a wuraren koyarwa kwarai a da can kamar shekaru hamsin da suka wuce kama a jami'a aka a sukan ɗinsu a shekara ta farko sukan yi al'azhariya ne akwai mukaddimatul al'azhariya ita suke a shekara ta farko sai su kadarun nada a shekara ta biyu sai su shizuru za a shekara ta uku wanda daga nan kuma sai jami'a wanda kuma a jami'a da dacen alfiya suke ta ibn a da sharhin ibn aqila galibi da an babbar sakandare kai babbar sakandare wanda ita a alfiya suke da sharhin ibn aqila dan kuma sun kai jami'a suke alfiya dai da sharhin ibn hisham din wato aurahul masalik to a takaice dai za a fara wannan ban sani ba kuma sabiya ya yi aikin sa su ne da ƙaraso ba bai ƙaraso ba ya ga ya yi
ana sai wakilta
gura gura shi zan koma da samun garsa ne dare zan karɓo
lissafin kuɗi ka za yi a garin
wato shi wannan wanda ya wannan waken ya wake karurin nada wanda aka ce eh, jikan shehu muhammad al-hafiz da sunansa saidi muhammad ibn buttar ibn tuluba eh, wanda yake eh, yana koyar da nahu da usulul fiqh a wato j- jami'ar maskan shi yasa malami ne babba kuma ya taimaka a bangarori daban-daban inda za a gani a mukaddamar ya yi gudunmowa a bangarori daban-daban da yawa na ilimi yanzu misali akwai baitocin da yake yi yake bayani akan cewa annabi musa sanda ya je zance da allah abinda ya sa zama yana dauke da sanda yana da wasu manufofi to wanda ya bayyana da cewa waliya fiha ma'aribu ukhra shine to shi sai ya waƙe yanda aka faɗa manufofin nasa cewa ma'aribul kalimi min asahu fi zikri an yas'ala an hallahu wa jam'uha fil ladhi laysa yurfa'u fasayru fil fara yunalu ajrun min shay'ina kana lizakti shaf wa qanna ba an sawbihi al kashaf Ah, to hakanan ya wasu baitocin inda yake bayani tsakanin ah, bambanci tsakanin sababi wurin malaman nahau da sababi wajen malaman balaga Ah, da dai sauran irin wannan ya wake abubuwa daban-daban kamar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yanda yake tabbatacce bai taimama ba sai sau biyu lam yatayammam sayyidul kaunaini illa tayammumaini ma'lumaini بواحد قد علم التيمم والثاني للرد على من سلم سمعت ذا من فبي شيء من- آه، سمعت ذا من شيءنا في المسجد فجد في نيل في نيل القلوب تمجدي آه، آه، تمجدي to haka ne wato yana da taimakawa kwarai yanda aka faɗa kuma a iya cewa har yanzu bai kai munzalin a ce tsoho ne ba tunda bai fi hamsin ba ko Eh, eh, bai fi hamsin ba to No.
alhamdulillah ya
yana nan da rayuwarsa eh da alama da cikin suna shaida tana nuna cewa yana nan da rayuwarsa har yau kenan ko za ka to alhamdulillah ah, za mu fara بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد بن بتار سوي ذات النبوج الحافظي الألوي يسا الله da 'yan uwa za su samu za a kawo bismillahi wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa haril ana wa ba'du fal maqsudu nazmu nazmun yaktafi qadaran nada wa bil ahammi yaktafi nazamtuhu lil mutawassidin nahi ليس لمبتدئ ولا لمنتهي وقد أزيد ما به أوره ما لم يكن أوراه الموره وربما قدمت أو أخرت ما إن اكترى تاهيلا أو تقدما وربما تركت ما دق وجل أم أقصدي وأستئين الله جل لعله إن تم لي منه الرجاء لطالب النهو يكون مدرجا بين الهلاسة وآج الروم وها أنا أشرأ في المروم يسي قال الإمام قال إمام أصله المجدد كلمة النهاة قول مفرد أسامها الثلاث فيل واسم وحرف معنى ولكل واسم فالاسم يعرف بتنوين وأل وبالحديث عنه وبالحديث عنه بلغت الأمل وهو الربان فمنه مؤرب ومنه ذو البناء أما المؤرب فهو الذي آهره تغير بما عليه من أوامل أرى ومنه ذو الصحة كالغزال وكالفتى والقارز اعتلال وأحرف العلة واو وألف ياء وما تلحق معتلا ألف وما أدى المعرب ذو البناء كمن وحيث أين هؤلاء آه من بيت الشابكين a shi- sai mu bari haka ko insha Allah ta'ala za a ringa baiti kamar sha biyar ne amma wannan dai saboda da mukaddamar da kuma kamar ɗan takadimin da aka yi a, ya kawo ya kai har wannan adadi ya ce kala muhammad ibn battari dan buttari muhammad dan buttaru yana cewa sawi zatin nubuwi wanda yake zaune a garin da ake kira nabagiya shi ta ce ya kiranta zatin nubuwi a wato gari ne alƙarya ce mai wata babban makaranta wadda yadda aka faɗa ita kamar kilomita 20 ne a da- akan hanya daga Nouakchott wato babban birnin Mauritania zuwa Abad to a wajen mil na 120 ake daukewa a shiga daga babban hanyar tafiyar kilomita 20 ce Al-Hafizi wanda yake dangantaka ga Shehu Muhammad Al-Hafiz Shehu Muhammad Al-Hafiz malami ne babba da aka yi shi a Magare wanda duk malamai masana na zamaninsa sun sallama masa Al-Alawi wanda yake dangantaka ga Alawiyawa bismil ilahi ina farawa da sunan ubangiji wassalatu wassalam daɗin tsira da aminci ala nabiyil mustafa bisa annabi abin zaɓi hairil anab wanda yake fiyayyen halitta gaba ɗaya dan halitta Allah ba kamar shi wani aqadal ijma'u annal mustafa aqrabu halqillahi wal hulkun tafa وهو أفرد الخلق على الإلاك نبينا فمل عن الشقاق وبعد بعد وانا قباتر ور تفت سونا شيمي واجن بسم الله da salati da salami ga annabi sallallahu alaihi wasallam fal maqsudu manufata da wannan waken nazam wake ne ya tafi kadaran nada da zai bi littafin da ake kira kadarun nada wato ma'ana kadarun na da zuban raba raba mai sanyaya waje mai sa waje albarka wa bil ahammi yaktafi amma yana wadatuwa da abin da yake ya fi muhimmanci ban ce komai na kadarun na da zan wake ba amma zan wake abin da yake muhimmi a kadarun na da din abin da yake muhimmi zan wake nazartu lil mutawassiti nahi na yi wannan waƙen ne ga wanda yake matsakaici mai fahimta na yi wannan waƙen ne ga wanda yake matsakaici wanda yake mai fahimta a laisa limubtadi ba na yi shi don wanda yanzu zai fara na hau ba ba don shi ne wannan littafin ba wala limuntahi ban yi shi kuma ga wanda yake ya kai ƙwalƙwaluwa a ilimin na hau ba a'a na shi ne ga wanda suke matsakaita no waƙar azigu ma bihi uwar rihu wani lokacin nakan ƙara abin da zan ƙara bayani da shi a wani gurin nakan kawo wasu abubba ko wani abu wanda shi ne asalin littafin ibn shamin bai kawo ba saboda ina ganin haka ɗin zai ƙara fito da ilimi fili malami kun zan bayyana malami kun aurahu hulmuwar rihu abinda mai wanda ake wa lakabi da muwar rihu bai bayyana shi ba muwar rihu shine dai ibn shabi din mai kadarun nada abinda yasa ake kira sa- ake masa lakabi da muwar rihu sharhin da yawa alfiya karami wanda akan kira shi taurihu akan kira shi kuma aurahu shi yasa to shi kuma sai akan kira shi muwar rihu aha, akan kira shi muwar rihu da mimi da wau da rade da hasabe no wa rubbama qaddamtu wani lokacin guri da yawa nakan gabatar da abin da shi daga ƙarshe ya kawo au a harku wani wajen nakan jinkirta abin da shi ya kawo shi da farko ba likita na ta haida na ta kaduma matuƙar dai ni a wajena ina ganin abin da ya hukunta a jinkirta ɗin ko a gabatar ɗin wani ba ba ta rasu ma daƙa a guri da yawa nakan bar matsala mai zurfi wani gurin na ina ganin kamar ibn shalim matsalar da ya kawo ta wuce waɗanda aka yi littafin domin su No.
shi yasa irin wannan sai in ga gwamma in shafi wajen abin da yake ya girmama an maksadi daga manufata na faɗa ni manufata in yi littafi wanda zai zamo ga wanda suke matsakaita na tsakiya ba na ƙasa can ba ba na sama ba wa astainullah ina neman taimakon Allah jal Allah ya girmama la'allahu in tammali a min horada ko dai shi wannan littafi waƙe nawa idan abin da nake kauna daga gare shi ya cika gare ni ya kunu madaraja zai zamo matattakala ya kunu madaraja zai zamo matattakala li ɗalibin nahau ga mai neman ilimin nahau bainal hulasati tsakanin alfiya ta ɗan malik wa ajin rumi da kuma ajin rumiya no sai zama wanda suka gama ajin rumiya su zarce ga wannan littafi kafin su tafi ga alfiya no eh alhamdulillah ni a wajen mahaifina bayan na gama ajin rumiya sai na dai duratu latima ne mulha ne ibnu walidi sannan ne kadar amma daga kadarin kai tsaye na tafi ga alfiya no wa ha ana shirau fil marumi gani zan hada a cikin abin da ake nema faɗa kika ji ni zan hada a cikin abin da ake nema alkalimatu yace abin da ake kira kalma qala imam asri jagora na zamanin sa yace almujaddidu wanda ya sabunta ilimi a ibn shamin a iya cewa ya sabunta ilimi musamman na nahawu ya fito da tsare-tsare a cikin nahawu wanda gaba ɗaya wanda suka gabata ba ba su zo da kamarsa ba yadda ibn khaldun malamin nan masanin tarihi malamin ilmin istiba wato sociology a malamin iktisad wato economic yake fada a littafinsa cewa muna misira muke jin labarin cewa wani malami ya bayyana a misira wanda ko sibawaihi ya daga masa tuta ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه زهر بمصر عالم يقال له ابن هشام عن هام سيبويه no yasa ibn shamin da wato ana ɗaukaka shi a musamman a ɓangaren nahau to shi shi yasa shi nan ya masa lakabi da mujaddidu a wato mai sabunta ilimin nahau yace kalimatun nuhati abinda ake kira kalma wajen malaman nahau kalma a wajen malaman nahau ba wajen malaman lugga ba malaman nahau qaul magana ce wadda aka faɗa da baki wato murya ce wadda yake ta kunshi haruffa kuma wadda yake tana da ma'ana ko da ma'anar guda ɗaya ce ko da ma'anar guda ɗaya ce mufradu wadda take guda ɗaya sai ya ta zama guda ɗaya daman sannan yake kalimatu idan ya zama ba mufrad bane to wannan ana kiransa kalam no
أقسامها ربربنت الثلاث guda uku fi'ilu shine na farko fi'ili wasu na biyu suna wa harfu da kuma wa harfu ma'ana da harafi na ma'ana a wani kullum wasu ko ɗaya daga cikin ukun nan yana da nasa alama a fi'ili guda nawa ne a fatiha a cikin fatiha gaba ɗaya akwai fi'ilai guda hudu ko akwai a, guda biyu wa'anda suke murari'ai su ne wanne da na abudu da nasta'iru na abudu fili ne murari'i nasta'in fili ne murari'i akwai guda ɗaya mari shine an amta an ama akwai guda ɗaya amri shine ihidi Ah, shi yasa duk nau'o'in fili akwai a fatiha akwai murari'i guda biyu akwai a mari guda ɗaya akwai amri ɗaya akwai suna suna shi ya fi yawa kamar lahi kamar rabbi kamar alamina kamar rahmani kamar rahimi kamar maliki kamar yaumi kamar dini no kamar iyaka kamar a iyaka ta biyu kamar sirada kamar mustaqima duk wannan sunaye ne wa harfu ma'ana akwai kuma harafi na ma'ana kamar a fatiha dai akwai kamar li lillahi li li lillahi no ko wa na wa iyaka wa iyaka haka nan iyakanta ita ma dai harafi ce iya iyaka iyaka harafi ce Ah, harafi ne na ma'ana wani kullum wasu kowanne daga cikin ukun yana da nasa alama kowanne akwai alamunsa wanda in ambatakan alamun za a iya gane shi fal ismu shi suna yu'rafu ana gane shi bi tanwini da karɓar faɗuwa duk wata kalma da kaga ta karɓi faɗuwa to wannan kalma suna ce fi'ili ba a yi masa faɗuwa harafi ba a yi masa faɗuwa no a fata dai gaba ɗaya ba mu da wata kalma wadda take da faɗuwa ba mu da kalma wadda take da faɗuwa a fatiha ko alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin duk ba kalma mai faɗuwa no in an zo suratul nas ba قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الناس لا الناس كما باب الذي يوسوس في صدور الناس الجنة والنار ba kalma mai faduwa amma an zo falaki anan za a fara gamuwa da kalma wadda take da faduwa ko قل أعوذ برب الفلق من شر ما هلك ومن شر غاسق no a gasikin tun da aka yi masa waɗa da zama suna ne za a kwamin sharrin na fasa fil ƙarfi shari hasidin shi ma ya zamo suna No.
tunda aka yi masa faduwa haka nan suratul ilafi akwai kalma mai faduwa guda ɗaya ko lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad suratul lahab fa ko suratul hadid akwai kalma mai faduwa guda nawa ne guda da wacce da wacce eh eh da kuma eh to kaga ya haura biyun kenan tabbata ya da abi lahabin da faduwa wata ma agana an walu wa ma kasassan salana ran ta biyu mai faduwa za ta lahabin lahabin lahabin din shi ma ai da faduwa wa maratu wa malatul hadad fiji da ya hablun min masaddin ai kalmomin guda hudu ne a ciki a suratul hadari masu faduwa wanda wannan faduwa tasu ta tabbatar mana da cewa ashe sunaye ne To, wa al ana gane suna da al, in ka kal- kalma, wani lokacin ana sa mata al a farko, wani lokacin ba a sa mata, to wannan alama ce ta cewa lalle suna ce, kamar yanzu al'alamina, ahem, ko al-rahamani, ko al-rahimi, ko addini, eh, maliki yawmi dini, dini an san suna ne saboda an sa masa al, eh, an sa masa al. Eh, To, wa bil hadisi anhu. ana gane suna da ba da labari daga gare shi duk wata kalma da aka ga an ba ta la- labari daga gare ta kamar aka ce ta tsaya ko ta zauna ko ta tafi ko abin da ya kama da haka ko kaza ce to duk wannan ya nuna cewa ashe suna ce kamar ta kumtu kumtu bulligitar amal Allah ya sa duk abin da kake buri ka cin masa Allah ya sa duk burkanmu na alheri mu cin musu wa huwa rarbani shi a suna ya tafi gida biyu suna ya tasu gida biyu famin mu'rabu akwai wanda yake a wato an ane masa li'irabi wanne ne sunan da ake wa li'irabi shine sunan da ƙarshensa yakan sauya saboda saɓa- a sassaɓawar amilai da suka shigar masa ko sassaɓawar matsayin da ya zo yanzu a cikin fatiha suna nawa muke da shi wanda ake wa li'irabi ga la alhamdu alhamdu ko ina ne hamda a qur'ani akwai inda ya zo da fata da mansubi kenan ko duk inda zuwa qur'ani marfu'i ne amma dai akalla a hadisi ai gashi ya zo innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu Eh, haka nan kuma ya ce wa umirtu bil hamdi shi dai mai alif da lam A Qur'a- kaga akwai inda ya zo a qur'ani da fata alhamda zo zo da kasra amma dai wanda ba alif da lam kaga ai yakan zo da kasra ko sabbi bi hamdi rabbika wa sabbi fa sabbi an da raka qala dillun shamsa qala gurubiha wa sabbi an da raka hina taqu wa min al ah, bihamdi to akalla bihamdu an san ah, suna ne suna ne saboda an sa masa wato a- an an san ane masa li'irabi tunda yakan zo wani lokacin da ramma shine rufu'a a ƙarshensa yakan zo da fata yakan zo da kasara wannan ya nuna ashe mu'urabi ne suna ne mu'urabi shi yasa fatiha suna da muke da su mu'urabai su ne wanne hamdu din lahi rabbi da alamina da rahmani da rahimi da maliki da yaumi da dini da me da sirada ana da ba fi masu da bane sirada da mustaqima da sirada na biyu da me walin shi yasa suna da muke da su murabai a fatiha guda goma sha nawa ne alhamdu lahi rabbi alamina rahmani rahimi maliki yaumi dini آه، سراقة مستقيمة سراقة نبي آه، را- مغروب رال أغسل كان شاهد إن أنا في وانا أكا مميتا شيني سراقة شاء أكو شينانكو نعم.
من هذا سنة يقوم شاء أكو فاتحة وانا مؤربين نعم.
أكوي وانا باء والإرابي شيني وانا زاء فتا ومن هزل بناي أكوي وانا يكا مبني أكسل السنة آه، شيني وانا شيك الشمسة بايا سوياوة نعم.
ƙarshensa baya sauyawa to ah, amma mu'rabun kama allazina allazina suna ne amma ƙarshen sa ba a soyawa na'am allazina qala lahum an-nasu innal ladzina qalu wa ala allazina to ah, kaga din nan lazina bai sauya ba Ah, amma al-mu'rabu amma wanda ake wal irabi fa huwa allazi ayru tagayyara shine wanda ƙarshen sa yake sauyawa bima alaihi min awamila dara da abin da ya afu gare shi na daga amilai kamar zaidun za a ce kala zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin sai a ga wato ya sauya wa min huzzi hati a cikin suna akwai wanda yake ingatacce kal gazali wannan ƙari ne na shi mai littafin na'am
suna ingatacce a wajen malaman nahu shine wanne akwai bambanci tsakanin suna ingatacce wajen malaman nahu da suna ingatacce wajen malaman tasiriti su dai malaman nahu wani suna ne suke ce mashi suna ingatacce Eh?
kamar mutabakin ya kuma an kana a ko kaɗan ba tamakunin suna da yake sa ya zamo ingantacce ba suna ingantacce wajen malaman nahu ai a fili yake shine wanda ne mara illa wannan ai ka sake faɗa shine da mara inga ingantacce me wai alamar da za a ce wannan suna ingantacce ne a wajen malaman nahu eh yau wai zama karshen sa li'irabi zai bayyana ya zama wa li'irabi zai bayyana a karshen sa yanzu kamar zaido suna ne sahihi aha shine zusihati inda za a ce ja'a zaido ra'aitu zaidan nazartu ila zaido ko Allahu sunan jalala subhanahu wa ta'ala kaga za a ce qala ah, qala Allah inna Allah ah bismillah li'irabin bi ya bayyana shi yasa ashe suna ne sahihi ko آه، كوكب الغزال ذات جاء جاء الغزال رأيت الغزال نظرت إلى الغزال لإيراد الذي بينا وكالفتاة sunan da yake ya kare da alifi kuwa kamar fata walƙari ko ya kare da ya yadda kisra ta ja zu'tilali to irin wannan shine mai illa wanda li'irabinsa ko da ya zama bai bayyana ba gaba daya kamar fata ko kuma ya zama wani baya bayyana wani ne yake bayyana kamar ƙari wa rufin illati harfan illa guda uku ne wawu waw wa alif na farko ta alifi ya undaya wa ma talhaqu duk sunan da wani ɗaya daga harfan nan ya riske shi a ƙarshe urif mu'talla an san shi da cewa mu'talli ne mai illa ne wa ma adal mu'raba sunan da yake ba mu'rabi ba illa iyaka wannan baitin nasa da ya gabata ƙari ne akan kadarun nada amma akwai ɗan gyara kaɗan na'am yau wanda yana magana ta ɓangaren nahau ne akwai gyara ina gyaran yake ina gyaran yake na sharif salim bai zo ba ina gyaran yake a nan wa matar haɓa mutallan ƙuri cewa duk abin da wannan harfan ya riske su ana kiransa mutalli akwai gyara ta fuska biyu saboda idan ɗaya daga harfan nan ta shiga wa suna a farko ko a tsakiya na'am wannan baya sawa ya zama mutalli wajen malaman nahau na'am wa'adu ko wasul ko yusur duk da da waw akwai ya a ciki Na'am.
amma ba mutallai bane tunda dai iramin zai bayyana ko a wajen malaman na duk wannan ba mutallai bane haka nan qaulu ko sayru ba ga waw ba ga ya Mm.
ko qa'u fa yazruha a'a a safu safa a baka an kaga murabi ne ba mutalli bane duk da cewa ga alif a ciki sai wanda ta riska a ƙarshe kuma a ƙa'idar larabci wo dan ya zo a ƙarshe koya inda ba jansa aka yi ba su a- wajen malaman nahu wannan ba mu'talli ba ne ina misali kamar zabiyu zabiyu barewa ba ƙarshen saya bane amma dole ai ba mutalli bane ko a ba mutalli bane a wajen malaman nahawu in an koma wajen malaman tasrifi shine za a iya cewa mutalli ne wannan su malaman tasrifi a duk inda kalma in dai kalma za a samu wani ɗaya daga haruffan nan ko a farko ne ko a tsakiya ko a ƙarshe za su ce mutalli ne su ko malaman nahawu kawai abin da yake mutalli a wajen su kalma da li'irabin ta ba zai bayyana ba yawa amma duk kalmar da ƙarshe za a iya masa li'irabi harafi da za a yi masa li'irabi to ba mutalli bane shi yasa ko zabiyu za a iya li'irabin ko me eh sai eh to ai wannan ba a ƙarshe bane nan ana so wai a kawo wanda harafin illar ya zo a ƙarshe kamar wo koya kamar dalu eh kamar dalu emro eh amro ai wannan ba ma harafin illa a ciki wannan wanda ake rubutawa imla'i ne kawai yasa ake sawa da a mamace shi da umaru kamar dalu kamar daru yawa kamar daru kamar lagau نعم kamar daru kamar lagau Ah, wai za marru bil lagawi marru kirama shine wato rashin dabewa da umumi yawa ya ya kawo shi bisa umumi wanda yana bukatar a yi tahasisin sa ya kawo shi da idilaki amma yana bukatar takayidi wa ma adal mu'raba kalmar da take ba mu'raba ba zulmi na ita ke kira mabniya duk sunan da yake ba mu'rabi ba to mabniyi ne kamar iyakan na fatiha kamar ta an amta ko na na ihdina na wanda zai iya zuwa a mahalli a ma- wajen rafa wajen nasba wajen jarra ko kamar kamar man man ta iya zuwa a mahallin raf'a ta iya zuwa mahallin nasba ta iya zuwa mahallin jarra amma dai man din za a ce ba ta sauyawa Na'am.
wa haisu ko haisu aina ko aina ha'ula'i ko ha'ula'i ha'ula'i ina ne ha'ula'i ta zo guda nawa ce ta zo a qur'ani ma a mahallin raf'a ina makarantar qur'ani eh na an bi'uni bi asma'i ha'ula'i a mahallin jarra murafu ilaihi ne na هؤلاء قوم اتخذوا من ha'ula'i nan ne ta zo a mahallin rafa to guri nawa ne ai aka ce ko ka wajen da alhamdulillah sai in sallah wakacin hayya din shiga kaɗan ko
نعم
محمد الماتي وبلغ والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري وامجدادي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون